كيف كان عم كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع لا ربنا شاء المدور الدائم في سكونه
هذا لفظ حديث أبي عمار وقال, أبو وقال يوسف قالت لا كان عمله ديمة فأما الدورقي فإنه قال سألت عائشة كيف كان أبو زي شكبر هنا تي ba zoki waɗanda kwanuka ya kaza ba waɗanda kwanuka ya kaza sai abin da ya zo na shari'a
قال سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل هل كان يخص شيئا من الأيام قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان أبو أسامة حماد نعم الكنية تي الكنية سونا باباني
قالت كان عندي امرأة من بني أسد فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقلت فلانة تذكر من صلاتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا قالت وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه قال حدثنا علي بن
والله لا يمل الله حتى تملوا ba a jingina mu mallu ga Allah kamar muƙabalatan ne ga kalmar Allah bai gajiya da bada ladarsa in ka gaji shi Allah ba a jingina shi wannan ittifaqan ba a jingina na irin wannan ne قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأوزائي عن يحيى عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم وإن قل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها وقال أبو سلمة الذين هم على صلاتهم دائمون babu zikirin khabarin ayyukan manzon rahama alqur'ani ne ka fa aiwatarwa
babu zikirin khabarin mufassir li ba'd al-lafzati al-mujmalati allati dhakartuha والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتفعة فدانت للغروب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدوري ومحمود بن خداش قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال وهو ابن إساف عن وهب بن الأجدع عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان لا أنا أنا فاتشي ذاك شيء علي ينا صلى باين العصر زوا رانا توادي مدوغراتي وانغا حديثي salla ba da al'asa illa an ta kone shams bai da lokaci wani jajjaje bai shige ta ba to ana iya nafila shi haka ruwa abin da an karɓo daga alimin abi ɗarar rilawa
an hilalin an wahab ibn al'ajida an ali عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم وهو ابن دمره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي موسى سواء قال قال سفيان فلا ادري بمكه يعني ام غيرها قال ابو بكر هذا حديث غريب سمعت محمد بن يحيى يقول وهب محمد يحيى الزهلي
وهب بن الاجدع قد ارتفع عنه اسم الجهاله وقد روى عنه الشعبي ايضا وهلال بن يساف باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن كهمس بن الحسن حا قال وحدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري وكهمس حا قال وحدثنا بندار قال أخبرنا سالم بن نوح العطار قال حدثنا سعيد الجريري حا قال وحدثنا أحمد بن عبدا قال حدثنا سليم يعني بن أخضر قال حدثنا كهمس جميعا عن عبد الله عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء هذا حديث أبي كريب وأحمد بن عبدة زاد أبو كريب فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر عن أنس قال إن كان الم... قال إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan na وهم nuna كذلك muhimmancin yin sallah zuwa zuwa sitira sawari na masallaci na ma- zama su yi gaggawa kowa ya kai amma bai dace ga ɗalibi ya yi sallah ba sitira ya tsaya abin nan in babu abin ka shiga gaba amma bai kamata haka ka yi shi haka nan ba sai ka wahalar da mutane kuma ba ka nuna ba ka da kula in sahabbai na gaugawa zuwa ga ginshiƙai don su yi nafila
وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان, بين الأذان والإقامة شيء قال أبو بكر يريد شيئا كثيرا قال أخبرنا akwai kenan amma mai yawa ya kani
قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء خشية أن يحسبها الناس سنة قال أبو بكر هذا ma'ana اللفظ sunna ba wacin sunna ba hanyar da dole sai an bi shine ma'ana sunna nan
قال أبو بكر هذا اللفظ من أمر المباه إذ لو لم يكن من أمر المباه لكان لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضا ولكنه أمر إباحة وقد كنت علمت في غير موضع من كتبنا أن الأمر أن الأمر الإب- أن ba لأمر الإباحة علامة حتى زجر حتى متى زجر عن فعل ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه كان ذلك الأمر أمر إباحة kun ji wata والنهي- ka'ida za ka gane amrin ibaha da amrin ibaha alama mata zajara lokacin da manzon rahama ya tsawatas an fi'ilin sun ma'amar bi fi'ilin ma qad zajara an kuma ya umarni ya umarni to ya nuna wancan hani ba na ba na abin ga ta haramci bane kana zalika al-amru ibaha نعم annabi sallallahu alaihi wasallam qad والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان زاجرا عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس hatta tagaru حتى مغرب a الشمس tagaru ني مغرب to ya bai da ma'ana ko ta ta garaba a shamsu har rana ta faɗi نعم
alal ma'anar da zai bayyana حتى تغرب الشمس على المعنى الذي بينت فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع كان ذلك أمر إباحة و وأمر, وأمر الله جل وعلا بالاصطياد عند الإهلال من الإهرام kuma ka أمر je shi ga إباحة wani karatu Idan na ka- harauta da Allah ya ce ayi harauta fasadu ba ya hana ba ya ce ya halatta za halaltu fasadu to min al ihram amru ibaha أمر إباحة هذا إذ يجب كانت أصول صياد الشمس صيد معا.
البر في الإهرام منهيا عنه لقوله جل وعلا غير مهل الصيد وأنتم حرم Mm.
وبقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما Mm.
وبقوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فلما أمر بعد الإهلال بالاصطياد ب- باصطياد صيد البر كان ذلك الأمر أمر إباحة Mm.
قد بينت هذا الجنس في كتاب معاني القرآن Haji wani tahi na shi can
جماع أبواب فضائل المساجد وبناء وبناء وبنائها وتعظيمها باب ذكر بناء أول مسجد بني في الأرض والثاني وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيم عن إبراهيم التيمي قال كنت أنا وأبي نجلس في الطريق
Jami yana wata guda bai ci abinci ba. Warai. Ibrahim Tami ba? Ta guda. Eh, ruwa da sha abinci da ci ai. Bai bai da ci abinci. Yana azumin koko eh, yana zahiri ya kamata ci haka ne wasu da siya. Kai da kamar da abinci alma azimun. da an taka yasa duk ba mu da lahiya wanga ce ce abinci matsala ne malam wallahi malam ka ce wai ci uku wai sai wai wai tura sun iza muna wannan magana banza wai wai ba ka ci uku wai wai cikin talauci wai in wa ina an ka ce a ci ci uku tura suka kawo mana kalma kuma ma Allah ka isa mun doke ta kamar nassi wacce ta ci ci uku ina ka ga haka nan tura na ha to in ka ka saggaci har 20 muna yi ka ce wan ga can ka ci wan sai kiri kiri ga kanan ba wanda ya ci tura da suka kawo shi uku kuma da shi suka a wannan talaucin boy wai wai ba ya shi bai kamata ka ci abinci ba sai kana da bukatar ta ƙwarai ta lahiya amma wanga bai kare ba kuma ka lodin wanga ka ci da sai kana zanne kuma an kawo na rana ka buga ba dole sai a shiga layin toilet ba wala mana dole amma ciki ya yi ba shi ke haka ina kira ka dalibai a rage ci ko an kawo an ba kalma ka aka ciya ba wani ka gwada karatu ne muka yi wannan ba wai abin gaba sai littafi a aikata ƙasa in ka yi breakfast mai ƙarfi to ka yi hankuli da rana sai da dare ka ɗan ci kuma ka ci rabi warai ka yi malodi eh a ba ni kuma buɗe wannan in ka so ka yi ba ni waje ba ni a mutum da ya balil insanu ala nafsihi kai kana ya bismillah a ga ba kwamiti ce wani ya bai ya azumi duk ko san yanga da akai ka san ko shine ganimatul mu'min wanga lokaci gashi lokaci yini bai da tsawo ga dare da tsawo kai Allahu akbar na'am olsa ko gaskiya ne mutai
qala kuntu ana wa abi najlisu fi at-tariq fa ya'ridu alayya al-quran wa aridu alayhi qala faqra as-sajdata fasajad فقلت له أتسجد في الطريق قال نعم سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي مسجد وضع في الأرض أول قال مسجد الحرام قال قال قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قال قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قال قلت كم بينه كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم قال أينما أدرك أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد akwai matsala ga wannan matsala harko dai matsala ta harko karkashin ga hadisi masallacin kawo gina shi tukun wannan shine rajihin magana amma da yawa cikin labaruwan da su inganta kawai da mil kasira ambata sun bidaya wanda yaya kuma ambata cikin tafsirinsa cewa duk asa da suka zo cewa mala'iku suka fara gina shi sannan adam ya gina sannan wa shi shu sannan duk dai wannan duka asar ne da ifa ba su tabbata ba Allah ya ce wa izba wa ana makanin baiti kaga nassi ne karara daga sauran asa da aka faɗi duk su inganta ba Allah ya faɗa cikin Qur'ani amma duk sauran ba su inganta ba wannan kenan sannan a waggi na baitul maqdis nan malamai sun ta maganganu amma wa raji wallahu alam annabi yaqub shi ya gina baitul maqdis annabi Suleiman jaddada da gini yayi a lura da wannan maita na ji wani malami ya ya kawo amma bai bai hararo wannan ba ya rinja da wanga kauli na annabi Ibrahim amma bai hararo ba tsakani malamai sun ambata annabi ya koshi ya gina shi yasa zan shekara 40 tsakanin gina Baitul Maqdis tunda annabi Yakubu ya kaga jika ni Ibrahim ne doka amma annabi Suleiman addu'a da ya guda uku lokacin gina ai lokacin jaddada ginin Baitul Maqdis ba shi ya aza tubalin ba jaddadawa ne yayi ya ya roki Allah abu uku Allah ya bashi doka bacin karo ciya shekara 40 tsakanin su wannan kaka gina wanga jika gina sai sai zama shekara 40 amma annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam shi jaddada ginin yayi ba wai shi ya tun daga farko ya abin nan ba wannan shine jami'in da zai tadda abin da ya kawo rudu sosai shi kurdabi babba mai sharhin musulun da almajiri ne mai tafsiri su ya bi shiga suka ce a to ya za a ce haka shekara arba'in sai ba su hararo cewa annabi yaƙo kuma wannan shi zai kawo mahita tunda shekara arba'in suleiman ba shi ne asasa shi ba amma annabi a masallacin kaba bin nas cikin qur'ani to shi annabi ibrahim da shi da isma'il ga nan cikin ya faɗa mana gine suka yi kuma tubala an gano cikin lokacin da aka zoge na kaba an ga wani duci kamar kan sa wanda annabi Ibrahim suka sanya tubali to yana za a ce ya wai mala'iku suka yi sannan kaza sannan kaza eh akwai duka asar amma duk su inganta ba eh
باب فضل بناء المساجد إذا كان إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر عن الحنفي قال حدثنا عبد الحميد عن ابن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة shi wannan sha'anin gina masallaci wani abu nashi ko ina ji arabu sun tarau ba ko tarau ko ko kataka an san kataka kassa Allah zai baka ladin ka gina masallaci kai ma ladin gina masallaci kun gane hausa eh kwandala to kataka kwandala duk shine eh ko shi ka baya to za a baka ladar ka gina masallaci za a baka ladar ka gina masallaci to haka kenan in mutum dubu ɗari suka ba da gudunmawa ga gina masallaci kowa Allah ta gina mai gida a aljanna kun ji wannan gara ba ta an fahimta ko eh ya dai.
باب في man فضل bana lillahi masjidan wa nalahu baitan fil janna ga wani yace ba lo kada mina ne abin nan shekat eh ma hasar kafat eh wani dan sun su koda kaga mubalaga ce ko kaka yake shekat dan tsuntsu ko shi ka gina kaga na nuhin mubalaga ce to shi yasa duk kowa ya shiga yasa ga gina masallaci aka son mutane su bada gudunmuwa yasa ga kauli ingantacce ba a bada zakka a gina masallaci ga kauli ingantacce ku ya kamata jama'a ku tara kuɗi ku gina masallaci na
باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضع kaga gashi nan قال أخبرنا يونس بن عبد العالى وعيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نش- النشيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر ماء لم يشرب منه كبد حري حري من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة kaga daɗin gina rijiya na masu buhar yasa abin nan abin nan sabaka minan ne a'a mufariduna dai waccan ruwaya kaga har yanzu alkhairin larabawa yana suna gaban mu yanzu fa kaga irin wanda suka turo kuɗi ana gina boholes kusa ayyukan da aka yi arewa duk fa daga saudiya ne sai kuwait sai emirat da sauransu duk su ne kuma ku sani ba ku sani ba wai kuɗi sun ka himu ba zuciyar gare su wallahi wani bai da wani abu amma saboda Allah ya sa musu wannan kyakkyawar zuciya zai tara kuɗi shekara biyu ko biyar ya baya ce a taho Afirka a gina a wani abun ga rijiya wannan din sai a zo a ri- a gina ya yi wakafi ga uwayensa zuciya mu ko ga kuɗin dukka
ومن بنى مسجدا والله ما- كمفحص قطات kun ga nan hadisin da Aw ya shara asghara.
kadatin aw asghara ma kaga ba shekan ma ta fito ko abinda bai kai mai mafi karancin shekar bana Allahu lahu baitan fil janna kajiya doctor qala yunus min sab'in wa min sab'in wala ta'ir wa qala kama min fa'alta saba'in daga masu dawaki wala da'irin ko tsuntsaye
na'am eh
babu fadlil masajid idh hiya ahabbul biladi ila Allah Za ka gaskiya mu ce ya kokari mun ga alkhairi jama'a Allah mu sa kan mu muna iya mu ma mu tura in ba kasar su- kasar bacan ku tura wuraren da aka yi bukata musamman kauyuka in ka kun ka hada kun kai bohol ruwan nan fa kun ci abin da an kace ba wanda kabidul ham mana hanta wadda take mai neman shan ruwa mai bushewa to ba za ta sha ruwa aljannai ne ko mutane ko tsuntsaye face azarahullah ya mulkiya ko ga ladama na ita kai duk yan kudin da kaka muku muku ka boye banki yi kenan kayi banza ka mutu yara yan kwanuka su yi hidimarsu a gani na Idan wani ya gina, ta lalace kai kuma ka je ka gyara sun zama ka samu taka lada amma ba kai kai ba ƙwarai ka kyauta
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثني ابن أبي مريم قال أخبرنا عثمان بن مكتل وأنس بن إياض قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذ- ذباب عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها magabata a ɗabi'a su shi zama masallaci abokan siddiq bai so a iske shi gida in ya zo sai ya ce yana masallaci sai mu zai ce masallaci a iske shi zama masallaci ibada ne musamman ga ramadan magabata suna tarewa masallacinsu shi da azuminsu ɗabi'ar zama masallaci babban abu ne na samun lada don zama ne wa habbul bilad ta gani daga koma sai wani dalili zai sa ka zanna gida amma ba ka komi to ka shigo masallaci ka zanna ko ba kai haka nan in kana lokaci awa guda ko miti talatin ka har lokacin sallah ka shi- ka ka yi alwala ka shiga masallaci ka jira wa zalika mina ne ribat wa zalika ma ribat Hmm? duk ga abubuwa amma ina kalle kalle ya bata mu mala Allah ya sauka kalle kallen tun daga gasar ɗauki ko an ta yi to dokta ya ji ko da sai kun ta dvd ku ji tsoron Allah nan masallaci kun ta dvd yau da sahi asha asha inna lillahi inna ilaihi raji'un labari bai da daɗi kowa Allah ku ji tsoron Allah bayan ba ta Allah kuke duk addu'a da sauransu amma kallomi shari ne kallo mana galibin kallo 99 bala'i wallahi malam a can wani wuri ko ayyai ba amma ba ba mu bane ba mu zaton haka insha Allah ba wani mai yi wannan eh insha Allah mun yi eh wai wai nan ne aka yi mu juna wa'azi alaikum salam ya biyo da mugu alama ce Allah bai karba ba nan cikin da da'ibe ce kai ma za a lunka mai zunubi ne su sabai kadiba da da'ib ya wada haka sai a musu nasiha sai ka zaɓa.
باب الأمر ببناء المساجد في الدور قال أخبرنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال أخبرنا مالك بن سعير بن akwai الحكم ya faɗi gare ka wa Ahmad bin Azhar ba ka da shi غبان yawan ku ba ku da shi bayan haka wa Ahmad bin Azhar wa Ahmad bin Azhar da ha babba kala ne ya faɗi wurin ku نعم قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد في الدور باب mana تطيب zuwa shi ne المساجد unguwa unguwa abin nan, unguwoyi shi aka yi majoro نعم باب تطيب المساجد قال أخبرنا محمد ko بن wani سعد abu بن ba ka da أكثر shi zada ahmad azhar wa an su daha نعم su tayyiba ba ka da shi أي باب مدش eh قال أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حتها بيده يعني النخامة أو البزاق ثم لخطها بالزعفران دعا به قال فلذلك صنع الزعفران في المساجد قال Sai أخبرنا lokaci محمد aka aji zafaran ta masallaci irin tohim yahu da majina da kaka- ka ka koma duk sai abin
قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عائد بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فاحمر وجهه فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها فجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن من هذا dib murakkab ittakhaz min zafaran gani قال أبو بكر هذا حديث غريب غريب باب فضل إخراج القضاء من المسجد قال أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم قال أخبرنا عبد المجيد بن أبي ور- وراد عن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت علي أجور أمتي حتى القضاة حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا هو أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها باب wannan hadisi bai ganta ba نعم akwai mutallabin an tabbaji ga Anas ba yace da mi kuma ku diba mana eh ai ya shi ne kawai muka wada illar eh mutallabin abin nan an tabbai bai bai jiya ga wani sahabi ba kai tsaye da ce to haka yana cikin inke da'i wannan akwai inke da'i ciki
albani ya ce bayyan tuhuma ni da yake a gida to ni yanzu na haɗa muku su ba sai an koma inda ba ka da shi wancan
باب ذكر بدء تحصيب sannan ne المسجد akwai an anad ibn jurai da gatinan sannan a abdul majid ibn abi rawad akwai magana akai ne na'am na yi da shi cikin hadisin bugoya hadisin باب ذكر بعد تحصيب المسجد كان كان والدليل على أن بدأ المسجد
بدai باب بدء تحصيب babu المسجد zikiri تو باب ذكر بدء تحصيب المسجد da an ka fara shahi masallaci an ka sa mai tsako tsakon kana tsakkuwa shine tahsib tsakkuwa da aka sanya mm والدليل على أن المساجد إنما تهسب حتى لا يقض حتى لا يقدر الطين والبلل الثي- والبلل الثياب إذا مطروا إذا مطروا إن ثبت الخبر ya yi kokoto ga hadisi
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الصمد قال أخبرنا عمر بن سليمان كان ينزل في بني قشي في بني قشي sulaimi هو سليم sulaim با سليمان با ne ba suleiman ba naku ya kawo suleiman amma sulaim shi a daidai wal musbid min hashiya wa ittihab نعم كان ينزل سيكو في جارة.
بني قشير قال حدثني أبو الوليد mai قال suleiman ya قلت لابن- gyara sulaim ne na'am قلت لابن عمر ما بدأ هذا الح... ما بدأ هذا الحصى في المسجد قال مطرنا من الليل فجئنا إلى المسجد للصلاة قال فجعل الرجل يحمل في ثوبه الحصى فيلقيه فيصلي عليه فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فأخبروه فقال نئم لبساط هذا قال فاتخذه الناس قال قلت ما كان بدأ هذا الزعفران قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فإذا هو بنخامة في قبلة المسجد فحكها وقال ما أقبح هذا قال فجاء الرجل الذي تنخم فحكها ثم طلع عليها الزعفران قال إن هذا أحسن من ذلك من ذلك قال قلت ما بال أحدنا إذا قضى حاجته نظر إليها إذا قام عنها فقال إن, الم... إن الملك يقول له انظر إلى ما نحلت به إلى ما صار باب تقميم باب wannan تق...
hadisi bai inganta ba ko akwai wanga sulaim aminu sulaim an ka ce mi game da shi aminu sulaim mi albani ya ci gonga hadisi sahi a diba da kyau باب تقميم a المساجد tsaya malam mu gane a bai abu da da ya da shi ba ta baro da shi eh kuskure ne akwai shi yace ah, da ya zo ne yayi taliki ya ce fil asal suleiman wal musbid min hashiya wattihab wal mukhtarat diya al maqdisi min dariki musanni kaga shi zai nuna maka sulaim ne ba suleiman ba to wa shi umar bin sulaim umar yake umar bin sulaim ku diba mun shi to kaji abul kun ji kuma abul walid wanga majhulul hal ne kun ji inda hadisi yake da matsala kaji wani shan na son banka mai sahihi salafi ka banka mai sahihi kuma ba haka bane eh to waita eh
to kuma na mu na hankali na yake shan kasa ko sama ila ma sa
can kasa waje a rajulun hu karshe daga shi sai ba alazi ya da yake ce summa tala alaiha za'faran falan ma ra'a rasul sallallahu alaihi wasallam baka da wani kari ko ana karanta shi kuna da shi can karshe kusa ga qala inna hadha ahsan min zalik qala qultu ma bala haduna idza qada hajatu nazar ilaiha idza qama anha qala inna al-malak yaqulu unzur ila ma um, bahilta bihi ila ma sara ne bahilta ya kamata nuna halta kai ya- a bakhilta ne akwai digo bakhilta kai ruwa da shi nan duniya ka ka ci ka sha ka yi taiba kabari ya karba jin waƙi to shine duk ka kiba ka taimaka ma yan uwa ka taimaka ma bukata to ka canye ga yanan kashi ya goma kashi dibi abin da kai ruwa shine ma'anar eh na'am bakhilta ne eh eh shi lan yasma min anas da wannan guda shi akwai magana a cikin abdul hamid yake Ab- a abdul majid ibn rawah shi ya da magana banda eh saduku sai al-hibs su ne abin nan shi ne matsalar guda biyu da albani ya ce a koma can
banda banda ibn jarir
ibn jarir kuma a wanda ibn jarir a kyale shi wannan idan an ka gama da tahi sai a koma sai in ba makawa ka dawo gare ya ka'ida ce ya ko waɗanda sun yi shi matsala sai a hito tunda shi wato a- tadlisi ne da ana ana da yi
shi wannan ruwayan Hmm? wagga eh, mu a wurin da ya dan yi ta yake fara da shi wannan laya ni shai tafarudin sa bai hana hadisi inganta yana faɗa maka cikin abin ga amma kuma ba haka bane da Abu Dawud ya tace shi ba gaskiya ba haka bane nan ga tarihi na ya faɗi Abu Dawud cewa wani Abu Dawud ne an ka gyara kuma galibi kutubu sita aka ce tafarar da fi fulan galibi kace tafarar da Abu Dawud bayna ahli sita shi aka ni tafarar da mujarradi baya hukunci rauni ko ko inganci
باب تقميم المساجد والتقاط الإيدان والخرق منها وتنظيفها ka ji wani abu babba bai kamata masallaci kamar da shi wurin share ba ya kamata mutum ya ya kula da gyara masallaci kai yadda ya yi wata kazanta yanzu za kai ka aza wani abu kada ka samu abin nan gashi ga mata annabi sallam saboda abin ga ya mata sallah don kula da kai da masallaci kamata a lura masallaci na da adab na zama kusan ya kamata lalle ka kula sosai na'am قال أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي قال daga حدثنا shari da حماد عن kadimul ابن masajid زيد wal cike da idan itace da aka yawa ciki duk a cincince wani raka da kya- abin nan raga ko kyallaye da bai dace ba watan zifa
قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فسأله عن فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت قال فهلا آذنتموني فأم- ف- فأتى قبرها فصلى عليها قال wannan أخبرنا- kaga nan kai tsaye mata wata ruwaya ko an shakka ko namiji ko mace can cikin buhari Ana amma nan kuma- ya tabbata ita mata ce قال أخبرنا قال وحدثنا أبو عمار قال أخبرنا وكيع ابن الجراح عن سعيد بن سنان أبي سنان الشيباني حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن سعيد بن سنان عن علكمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر فقال Wanda رسول wani الله صلى الله عليه وسلم rakumi ja yana cigiya لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له هذا حديث وكيع باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد ألا يؤديها الله عليه قال أخبرنا يونس بن عبد العالى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله Rawatun مولى Shurai, a شداد suna ne shi ma ba misiri ne Rawatun Shurai, a misir ba misiri ne عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه شهد أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجل ينش من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له لا أداها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا قال سمعت محمد بن يحيى يقول ba أبو ba ran jigiya da sanawa ba ne
يقول أبو عبد الله هذا هو سالم الدوسي يقال له سبلان قال أخبرنا هارون ابن إسحاق قال أخبرنا ابن فضيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال سمع ابن مسعود قال سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه فقال له رجل ما ما كنت فحاشا يا, يا ابن مسعود قال إنا كنا نؤمر بذلك in ce mu yi ne mu ne yi mu san kana albasha bai ce a ce an ka mu yi ya sani maka
باب النهي عن البيع والشراء في المساجد قال أخبرنا بندار ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه شعر to ba sai da littawai suna cikin nan karatu ya taho fa
وأن ينشد nan فيه bakin kowa ضالة suke fa to yana ciki ko bai ciki da zahiri ya kamata ya da su waje eh kwarai gaskiya dan nan bakin musa- cikin masallaci ne fa koko eh ya yi magana gaskiya sanawa tana da bambanci shigiya daban sanawa daban
وعن الهلك يوم الجمعة قبل الصلاة باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد ألا تربح تجارتهما وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كان عاصمين بفعلهما قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا عد الله عليه قال أبو بكر لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك معنا kaje istinbadi shi ko eh da da da cinikin bai ba annabi ya ce kada Allah ya sa maka riba a ciki kaga yayi sai dai tare da mi haramci eh ba
na'am me yace wake shi ma gehe aka yi ne wake da ga na wa'azu ko na wa'azu tunda umar ya ga wanga shi wanga ko a sa ne ya abin gace sai ya keɓe wani wuri can rahaba ce ya ce duk mai irin waɗanda ta can wanda kuma salam
hadisin da aka wuce na annahi wa anil halqa وعن تناشد الأشعار وعن التعلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة يعني في المسجد باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها
na'am
ai idan hannunsa na kare mu
لا إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباها لحسان بن ثابت أن يهج المشركين في المسجد ودعا له أن يؤيد أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana kariya ga manzoron shine mujib قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال قال ما حفظته من الزهري illa إلا muhammad sallallahu alaihi wasallam إلا عن سعيد wancan waken عن ابي هريره رضي الله عنه قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ اليه فقال قد عليه.
كنت قد كنت انشد وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريره فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس قال نعم قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حد- قال حدثنا الحسن ابن الصباح وحدثناه
قال وحدثناه الحسن ابن الصباح البزار وسعيد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري بهذا مثله وقال سعيد قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك وقال الحسن قد كنت أنشد فيه من هو خير منك باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن كما وصلنا سروت نكو صباح a ran saurara shugaba
قال حدثنا أبو قدامة قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا مهدي ابن ميمون عن واصل مولى أبي عي- عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أردت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجد فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة للبزاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم wanga الدورقي musuna ya tadda wanga hadis na
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا الدورقي قال حدثنا ابن عليا ألية قال أخبرنا هشام الدستوائي حاء وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد يعني بن يزيد الواسطي عن هشام الدستوائي وشعبة حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن هشام جميعا عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وفي, وفي خبر بن عليا ووكيع قال التفل في المسجد tauhida majina kace mi dakka eh tabi'i ne jalil
باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو مودود وهو عبد العزيز بن أبي سليمان قال حدثني عبد الرحمن بن أبي حدرة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دخل في هذا المسجد فبثق فيه أو تنخم فليحفر فيه فليبعد فليدفنه فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به yanzu masallatanmu duk babu wannan haka sai dai ka sa tuhanka amma in ka yi za ka ƙara ɓata kafet da sauransu daga wanga mahamudu na lokacin babu wannan siminti da kuma kafet amma yanzu bai kamata ba
باب ذكر العلة التي لها أم أمر أمر بدفن النخامة في المسجد والدليل على أنه أم- أمر بأمر به كي لا يتأذى بذلك النخامة مؤمن أن يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه قال حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد العالى عن محمد يعني بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد وهو ابن أبي عتيق عن عامر بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد قال حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا مروان ابن معاوية وابن نمير ويعلى nawa na gani ko hariji sala in za ka taho da majana kakka ga alƙibla mutulakan in ka koma sharhin san sai musulun mutulakan ba wai ma cikin sallah ba ko masallaci mutulakan in za ka abin nan to kakka fuskanci alƙibla da taho da yawu ko abin nan ka karkata mutahi Ya bace mashi. na'am babu na yi ana Ai, a saurara.
tarafi eh na karanta babi ah wani hadisi kenan hadisin bunda abu huraira man da kala fi hadha masjid fa basaka fi aha shine
Eh, lakin hasana hasana al-albani isnadahu Eh, hadisin da ya hassana ko Mm.
wani hadisi kenan
waye illa akan wannan wane
babu al'amur bai ya maƙe Mm, abdurrahman ibn abi abi hadrat al-aslami Mm.
shine mai illa shine majhul din
to ya yi ta ƙauya shi shi albani ko Mm.
a ya yi ta ƙauya isnaduhu ne hasan min tariqi abi da mawdud قال الحافظ في التقريب مقبول يعني حيث يتابع shi Hmm.
wannan din ba a to ba majhul bane ba a duk ana ce mai haka هكذا يجي wanda ana ce haka اسناده eh يجي اسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن ابي بكر فقد تفرد بالرواية عنه
Ah, malam majhul kuma a ce mai makabul eh ka gane mana kin ana ce mai makabul kau ka man shi kai da shi yabis makabul in tubi'a wai illa shi kenan ba za a abin majhul ne amma in tubi'a to Na.
hadisi ne ya ta ƙauwa na'am in ba ya ba shi kenan sai dai shi yana wanda makabul in tubiya shi ne kaka nihi Mm. yawwa ni makabul ya ka cewa na'am iya ma istilahin shi habiza a cikin taqrib irin majhula ce mashi makabul in tubiya ka fahimta eh ibara da habiza ka ce makabul in tubiya asalinsa majhuli ne amma in an ka bin shi zama kabul in ba bin shi ba shikenan to shine zai a za a karbi hadisin sai zama kabul amma in ba ya tube ba yana na majhul ya ce kuma ba a bi shi ba to na ganin ta hasina albani fihi ma fihi waye ce wala mai ba na
mahir ya faɗa ko to haka hadisin kenan bai inganta ba tana albani ya yi hami ganin shi tabi'i ne don tabi'i ne abdurrahman bin abi kaga ya roto daga abu huraira albani yana samu wannan Ƙwarai, قال كما galibi nan ne aka بينته yi mishi.
اسناده حسن كما بينته في سيء ابي داود سنن ابي داود اي شي شك ناصر مم.
لا يبين ابا من طريق ابي مودود
kuma wanga ya ta'aliki ne tsoho sosai kuma ga alamu asali kan yi wanga اي اصل din kenan gaskiya zaman shi da ifi ya yi zama a ƙarfin walayin ta ba a gaba lafazin ba ne nan don nan ya ce a kufale hafir har yayi gina cikin masallaci yayi gina lafazin akwai abubuwa ciki ai ginan ma ai wala support mai zarhi kuma wal yub'id ba gaskiya zaman shi da ifi ne na ita ya kan haka na'am mutai
قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا مروان بن معاوية وابن نمير ويعلى عن ابن السوقة النافع عن ابن عمر حاء وحدثنا الجوهري أيضا قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد عن عاصم بن عمر عن محمد بن سوقة النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرفعه أولئك من تنخم في قبلة المسجد بعث بعث وهي في وجهه بعث وهي في za a tafi وجهه shirin tashin kiyama majinar da ya tuwa tana nan da huskarsa
قال ke za a أخبر- min jinsu al'amar قال أخبرناه الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابا قال حدثنا عاصم ابن محمد بن سوقة النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق وهو الشيباني عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تفل, من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة alƙibla وتفله بين to عينيه irin wannan ne nawawi ya ce a kai kaga nan ba a ce cikin masallaci ba a mutulaka ya zo wani tafala ta shahi ƙibla wanda ya toha majina ya yi kaki ya toha fuskar ƙibla jami'ar ƙiyama wata fuluhu bai na inai ta ka a kiyaye jama'a sai mu tsani mu tashi babu haka eh eh ya yi malam ya sa yi muka abin nan abin da man karanta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah shi ya yi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malaikum salam wa Da farko muna ba da hakuri kan matsalar wuta. Ana da janareta kuma ana da mai tsammanin lafiya shi ba ta da cuta da janareta na ya mutu. Shi ne da yi da ya ta hanzu har na kusa kokarin magancewa. abinda muna ba da haƙuri na rashin wuta yanzu da ta ɗauke sola ce ta ɗauke kuma ba nefa janareta kuma za a shayar ashe batir ɗin ya ya ya yi sanyi ba zai sha da injin ba amma ku in sha Allah za ku kokar marwarewa da yake da na biyu an hana cin abinci a cikin masallaci lokacin da za a ci abinci na rana wani ne na lokacin a waje za a rike ci kuma da da hali kan baranda ta masallaci nan na zubar da abinci za a iya shigo da shi da Allah a kiyaye sai a nuna kati ga wanda aka bari a- a gate na masallaci katin ka da ke nuna kai kayan ta daura in sun ce ka nuna ka nuna ba don komai ba saboda kokari kayayyakin da ke cikin wannan wuri na baki idan har ba a nuna to wasu za su iya fakewa su shigo su yi abin da ba daidai ba fara ka ce ka nuna ka yi hakuri ka nuna ba wuya ka ta ka ce ba Eh, sai maganar toilet sun kai akwai wadataccen ruwa da bokiti na flushing amma wasu sun ba sa yin flushing din ya za a yi kokari a kyautata tsafta Na ta mala amanan babu Wannan wanga ke ne ya kamata a ce akwai yan ƙananan abubuwa don gaskiya akwai matsala nan wurin wanga ke ne
sai a abin da ya shafi alam jiya an magana